لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 21 ga watan jimada al'ula shekara ta 1443 hijiriya wanda ya dace da 26 ga watan 12 shekara ta 2021 miladiya muna darasi na 115 darasi na 115 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zadul ma'ad na shekhu addawatul islamiyya muhammadu ibn abdul wahab rahimahullah mun ga magana akan hijira da yadda manzo Allah sallallahu alaihi shiga madina yau kuma za mu dora akan bayan ya shiga madinan ya zauna to me ya faru kun san a madina ne har Allah ya kawo ƙarshen rayuwarsa malam yake cewa falamma istaqarra rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil madina wa ayyadahu Allah bi nasrihi wa bil mu'minina wa allafa baina qulubihim ba'da al adawa فمنعته أنصار الله وكتيبة الإسلام من الأسود والأحمر وبذلوا أنفسهم دونه وقدموا محبة محبته على محبة الآباء والأبناء والأزواج وكان أولى بهم من أنفسهم غرمتهم العرب واليهود عن قوس واحدة وشمروا لهم عن ساق الأداوة وساحوا بهم من كل جانب والله تعالى يعمرهم بالصبر والعفو والصفحة حتى قويت الشوكة واشتد الجناح فأذن لهم حينئذ في القتال ولم يفرضه عليهم قال تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير وقيل إن هذه بمكة لأن السورة مكية وهذا غلط لوجوه ibn al-qayyim yake cewa yayin da annabi ya tabbata ya samu gindin zama sosai a Madina Allah ya taimake shi da nasararsa kuma ya taimake shi da mu'minai na'am zama annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka bai samu yadda yake so ba saboda matsi da aka yi taiwa musulmi takurawa da aka yi taiwa musulmi cutarwa da aibantawa da aka yi taiwa musulmi wannan ta sa har Allah ya umarci shi da ya hijira ya koma garin madina to yanzu gashi ya koma madina Allah ya taimake shi ya ba shi nasara ya karfafe shi da 'yan uwansa muminai sannan Allah ya daɗa haɗa wato wa'allafa bai na ƙulobihim ba da ladawa ya haɗa zukatansu su sahabbai su muminan bayan da suna gaba da juna wannan ni'ima ce babba da ba a ga maciji tsakaninsu wasu sun kashe iyayen wasu wasu sun kashe 'yan uwan wasu amma da annabi ya zo garin madina ya zo da musulunci sai ya daidaita su sai mutanen ansar ansarullah mutanen madina sai suka ce to mun yi alkawari za mu baka mana za mu baka kariya za mu tsare ka tunda mun musulunta kuma ga ka a garinmu to za mu taimake ka shi sa aka samu suna ansar mutanen madina saboda sun taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam rundunar musulunci suka haɗu da baƙaƙe da jajaye al'aswadi wal'ahmari suka yi wa annabi cappa suka yi masa mubaya'a suka ce wallahi za mu taimake ka ba wannan kaɗai ba wa bazalu an fusan dunan suka ba da rayukansu gaba ɗaya suka ce za mu baka kariya za mu baka tsaro za mu taimake ka to anan abin da nake so yan uwa su fahimta shi karatu ana yi ne a gane a aiki da shi kun ga ita wannan da'awar da kuke gani ana yin ta yau da gobe dole tana buƙatar taimako dole sai an samu tallafi sai an samu mutane da za su kasance ana tafiya da su da za su ba da wata gudunmowa ko yaya ne yanzu kaga da Allah ya so ya girmama annabi ya karfafa da'awarsa a garin madina sai ya bashi mutane mabiya kun gani ya bashi mutane mabiya ya bashi taimako daga gare shi kuma ya hada shi da mutane suka ɗauki rayukansu gabaɗe suka ba wa Allah suka ce sun yadda su mutu don saboda shi addininsa ya rayu ya ci gaba yanzu muna da irin waɗannan mutanen mutumin da yake ji ya ba da rayuwarsa gaba ɗaya wa Allah saboda addini ya ci gaba ko ku dai wa'azi kawai da karatu muke ta yi ko ku dai ana ganin yanzu babu adawan ne babu kiyayyar babu fadar to yaya za a yi a samar da irin waɗannan mutane da complete rayuwarsu sun miƙa ta wa Allah kuma za su yi miki addini za su yi miki da'awa tarbiyya koya musu ake yi tattalinsu ake yi samar da su ake yi tarbiya tun suna ƙanana a nuna musu Allah a sa musu son Allah a sa musu ƙaunar Ubangiji kuma su ji a ransu cewa addinin nan na Allah ne ba na kowa ba ne wannan rukuni ne duk lokacin da masu da'awa suka nuna wa mabiyansu cewa wannan addinin su nasu ne kuma suke kiran su za a yi wa hidimar to ba samu nasara ba ba samu cigaba ba amma annabi ya samu mutane masu gaskiya bazalu anfusahum dunahu kuma suka gabatar da son annabi ƙaunar annabi sallallahu alaihi sallama ala muhabbati al'aba'i wal abna'i wal azwaj ƙarara suka gaya masa suka ce wallahi mun fi son ka sama da yadda muke son ‘ya'yanmu mun fi son ka sama da yadda muke son wato iyayenmu mun fi son ka ya rasulallah sallallahu alaihi wasallama sama da yadda muke son matanmu da mazajenmu haka suka gaya mai kuma wasa da kufi zalika sun yi gaskiya akan haka to yau ina wanda za su gaya wa addini sun yi alkawari za su yi wa addini aiki za su fifita addini sama da 'ya'yansu sama da iyayensu sama da matansu tarbiya to kuma wannan shine ginshikin wato nasara din kisa muna da bukata a cikin tafiye-tafiyen da muke na da'awa kira akan tauhidi ta Allah da bauta girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi masa da'a cikakkiya girmama sahabbai kimanta su so wannan tunani wannan aƙida wannan ƙuduri dole ne mu kokari mu same shi a cikin dukkan tabaqat mataki ɗabaƙa ɗabaƙa ta al'umma da muke da shi muna so mu samu musulmi na kwarai masu kishi masu fahimtar sunna a cikin sojoji muna son irinsu a cikin 'yan sanda dole muna buƙatar wakilci a cikin custom dole mu samu irinsu a cikin immigration dole mu samu irinsu a cikin manyan 'yan kasuwa dole mu samu masu imani musulmi na kwarai a cikin ma'aikata gwamnati dole ne mu samu irinsu masu kishin addini da taimakon addini a cikin 'yan siyasa saboda waɗannan abubuwan duk da na gaya muku rayuwar ba ta yiwa sai da su gaba ɗaya da haka dole ne mu faɗaɗa da'awa a faɗaɗa karantawa a wayar da kan mutane a musu bayanin yadda za su fahimta da yaren da za su gane don su zo su ci ribar wannan gara basa da wannan romo na musulunci da yi wa annaba aiki sallallahu alaihi wasallam amma wallahi malam wani zai iya tara duniya ya tara ya tara wallahi ya zo ya mutu bai ci sa'a ya fada hannun wani mutumin kirki da zai nuna masa hakikanin hanya da zai samu aljanna ba kula da wannan sannan abu na biyu an gaya mana hakikanin soyayyar sahabbai ga annabi yuhibbunahu suna son manzon Allah sama da yadda suke son yayansu suna son manzon Allah sama da yadda suke son matansu suna son manzon Allah sama da yadda suke son me iyaye ba soyayya ce ta baka ko ta ƙarya ko ta waƙa ko ta a yada ba a aiki ake bukata masu yin aiki da gaske to ku gane wannan kuma suka nuna cewa annabi sallallahu kana aula bihim min anfusihim wanda shi ya fi su sun fi sansa sama da ransu ma annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajihim ummatuhum suka gaya mai aikace abakar yaji aikace gani shi yasa ya samu ansar masu taimakon shi malam bayan an yi wannan a madina kenan kaga ya samu taimako ko ai sai kuma yahuda sai suka shirya sai fada al yahudu da sauran larabawa suka ce su kuma za su haɗa kai sai sun yaƙi waɗannan musulmin da suka yi wa annabi wannan tagomashi ku lura yanzu a nan su suka musulmin suka taɓa yahuda a'a su suka ɗaukale su a'a su suka ce musu kaza a'a sun dai alkawari za su yi addinin su daidai kuma za su ba annabin da Allah ya turo musu to shi kuma bai yahudi baya so ya ga ana yin addinin musulunci daidai baya so da sauran mushirkan larabawa to idan can da ba su kyale su ba ku a yanzu kuna tsammanin za ku yi tuciyar kuna yin addini ku bauta Allah su kyale ku wallahi sai sun kunno muku wuta ce kala kala ta sama ta ƙasa ta kudu ta arewa ta gabar da yamma don ku annabi ma ba su kyale shi ba to wannan ita ce sunna yahudiyya sunnar yahudawa kenan alharbu alal islam yaƙar musulunci fada da musulunci su gaya za su su don kofe shi a bata masa suna a zage shi a ɗauki 'ya'yan musuluncin aje a canja musu tunani a ce su zo su ci gaba da amsa sunan musuluncin kuma suna barna duniya ta ga wallan musulunci to abin da suke so kenan Allah kiyaye suka hada kai gaba ɗaya an kausin wahida suka zari dantsansu na adawa da annabi fashammaru lahum an saqil adawati suka fito da makamansu suka fito da mugun nufinsu suka nuna wa annabi cikakkiyar gaba da ƙiyayya a lokacin da yana jin yana murna ya zo madina ya samu gindin zama ya samu inda zai yada kalmar Allah sai kuma ya ci gaba da haduwa da challenge to malam haka gaskiya take ba a barin gaskiya ta huta ba a barin gaskiya ta rintsa ba a kyale gaskiya dole sai an yi fada da ita ko ta hanyar da ka sani ko ta hanyar da baka sani ba abin da ake da bukata ka shirya wa karewa gaskiyarka da kake kanta wasahu bihim min kulli janib suka yi ihu suka yi kara suka gayya wa ƴan uwansu ta kowane bangare amma su musulmi Allah ya umarce su su zama masu hakuri da kawar da kai wallahu ta'ala ya amuruhum bis sabri wal afwi was safahi hatta qawiyati shauka Allah ya umarci musulmi ya ce ku yi haƙuri ku yi afuwa ku kau da kai shine as-safa fasfahi as-safha al-jamil fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا هالسيدة وتسكي كرفي شيني قوية الشوكة ake ta musu wulaƙanci suna haƙuri mala akwai ta musu wulaƙanci ake ta musu wulaƙanci to dama haka tafiya take lokacin da kuka zo baku da cikakken ƙarfi mutane ba su fahimce ku ba sai ku ta haƙuri da su an gane wataƙila ‘yan uwanka ne wataƙila danginka ne wataƙila kaza ne wataƙila kaza wani ya kawo kuka babansa ya ce da shi idan bai daina zuwa masallacin ahlus sunna ana karatu da shi wannan karatun da kuke an baka daina ba sai na tsine maka aga wannan ai gargajiyanci ne ake yaya za ka ce mutum in bai daina zuwa masallaci ba bai daina zuwa karatu ba za ka tsine masa albarka da yawa an gaya musu haka akwai wanda an hana su sallah unguwanninsu an hana su majalisi a unguwanninsu an hana su kaza kaza a unguwanninsu karatu su buɗe su yi karatu mutum biyar shida bakwai takwas tara goma a wasu wurarensu an ƙi a ƙyale su wai don me adawa da jahilci ba su gane ba ne amma wasu ko masu irin wannan halin yanzu tuntunin sun waye gari su suke bada taimako ma unguwar duk azumi za su tara marayun unguwar su sa su a layi su raba musu shinkafa su raba musu taliya su raba musu kuɗi su aurar da zaurawa waɗannan yaran dai da ake hanawa su yi karatun riyadu salihina wanda ake hanawa su yi karatun bulugul maram wanda ake hana su yi kaza gashi sun zo sun zama alheri a cikin unguwa bal ma su suke bada taimako a lokacin kuma ba za su taɓa dan matan unguwa ma kaɗai za su yi zanga-zanga in za a dakatar da su to musulmi ku rinka kane wannan dole tafiya sai an yi haƙuri tunda manzon Allah ma Allah ya umarce shi ya yi haƙuri haka suke ta wahala malam a wannan a wannan yanayi da suke ciki washtaddal janah suka samu ƙarfi na ɓangarensu fuka-fuki ya yi ƙarfi fukin musulunci ya yi ƙwari wannan duk a madina ne sannan da Allah ya ga sun yi ƙwari fa'ajina ko fa'uzina lahum hina idin fil qital to a lokacin aka yi musu izini aka ce to kwa iya fita yaƙi jihadi tun da ai an ga sun yi ƙarfi kinan wannan yana nuna ba a yin jihadi sai da tanadi ba a jihadi sai in an yi ƙarfi ba a jihadi sai an mallaki kaza da kaza da kaza wannan duk wanda ya karanta musulunci ya kuma karanta menene tarihin jihadi ya san ba inda za a je a cinkari jihadi ba tare da an shirya ba wannan jihadi na gaskiya fakin sai an kimtsa duk da akwai Allah akwai manzan Allah akwai shari'a akwai musulunci amma wallahi in ba ku tanadi ba kuka je kuka yanko rikici za ku kwana ciki dole sai an yi tanadi wanda zai shiga yaƙi ai ya kamata a ce ya tanadi abincin shekara ashirin ƙwarai saboda in yaƙi ya fara kasan shi zai daina wanda zai je yaƙi wanda zai tafi yaƙi wanda zai jawo yaƙi da fada ya kamata a ce ruwan sha kaɗai ya tanadi na shekara kusan talatin in ta rikice ina zai samu ruwa ina dabbobinsu za su samu ruwa ina mutanensu za su samu ruwa wannan banda maganan makami da za ka yi amfani da shi a zamanance ya taimake ka komi mutum ba shi da shi sai ce ya dogara ga Allah wannan ba haka ba ne shi sa annabi kaga sai mala ya ce fa'udi na lahum hina idin fil qital bayan kauyace shauka bayan washtaddal junah sai fa'udina lahum hina idin fil qital Allah ya musu izini ce to kwa iya zuwa in an takare ku da yaƙi ku rama amma ramuwar kansa idan ba ku yi ƙarfi ba kuka kai wani matsayi ba wallahi ba zai ba ai wani zai iya zuwa cuce ka in kai ƙoƙarin ramawa sanadiyar halakar da kai kenan da zai yi amma in kaga ka isa zaka iya rama sai ka rama haka ake walam yufrisu alaihim amma fa duk da haka izini ne aka yi ba a farlanta musu aka ce dole su je su jihanin ba shine Allah ya ce udina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir lalle an yi izini ga waɗanda ake yaƙasu yuqataluna yaƙasu ake ba su suke yin yaƙin ba daɗin ana yaƙasu sun kame hannunsu saboda ba hali ba iko ba dama amma yanzu da Allah ya ga sun yi ƙarfi fuffuken su yayi ƙwari sai ce udina lilladhina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir ku je ku yi lalle an zalunce ku kuma lalle Allah mai iko ne akan taimakon ku ku je din a hakan zai taimake ku suratul hajj kenan wasu suka ce inna hada bi makka wannan ya faru ne a makka da yana surata makkiya saboda ai surata hajji yar makka ce ibn qayyim ya ce wa hada ghalatun li wujuh wannan magana kuskure ce ba magana makka ana madina ne kuma ga dalilin da yasa muka ce kuskure ne inji ibn qayyim ahaduha na farko anna allah lam ya'zan fil qitali bi makkata ai kwata-kwata Allah bai taɓa ba da izinin ma a je a yi yaƙi ba a maka kwata-kwata dama dai a je a yi yaƙi Allah bai ba da ita a maka ba kwata-kwata kaga ake nuna maka komai sai an bi a hankali duba rayuwar annabin gaba ke da sai da ya gama rayuwarsa ta makka duka ba a ba shi dama ya je yaƙi ba sai a madina na biyu anna siyaka ya dullo ala annal izina ba da ikhrajihim min diyarihim bi ghairi haqq jerin tsarin ayar yana nuna izinin nan da aka yi musu ai bayan an fitar da su ne daga gidajensu ba tare da gaskiya ba a makka ne kuma an fitar da su an koro su a makka sai aka suka dawo madina kaga sai da aka kori suka dawo madina kenan to ya za a ce a makka abin ya faru الثالث أبن أوكو أن قوله هذان خصمان أتكن سورة الحج شاء آية شاترة وأن هذان خصمان انتا سوكني في الذين تبارزوا يوم بدر dangane da mutanen da suka yi fito na fito suka yi yaƙi wato ɓangare guda biyu a ranar badar Allah ce hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim alladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسخر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد to wannan ranar badar ne a badar kuma kun ga a madina ne abu na hudu annahu khatabahum fiha bi qawlihi ya ayyuhal ladina amanu a ciki Allah tabaraka ta'ala ya yi musu magana yace ya ayyuhal ladina amanu kuma ku riƙe a ƙa'ida ta malaman ulumul qur'an duk inda ka ji ya ayyuhal ladina amanu to ayan nan ta madina ce ƙwarai kuwa amma an ka ji ya ayyuhan nasu to makka ne kama ya ayyuhan ladina amanu to madina ne wannan ɗaya ne daga cikin hanyoyin da ake gane ayoyi ko surorin makka ko madina ibn al-qayyim akwai fasaha malam yace wal khitab bi dhalika kullihi madani al-khamis abu nabiyar annahu amara fiha bil jihadi alladhi ya'ummu al-yada wa ghayrihi a ciki Allah ya yi umarni da ayi jihadi wanda jihadin nan ya hada da na hannu da waninsa ولا ريب با مكوا أن الأمر المطلق بالجهاد إنما كان بعد الهجرة أي أمرني مطلقين جهادي أي باي هجراني بايش عمك با السادس أبو نشيدة أن الحاكم إمام الحاكم روى في مستدركه أشكال تافس مستدرك دقى ابن عباس بإسناد على شرطهما بإسناد أكن شرط بخاري ومسلم قال لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر أخرجوا نبيهم إنا لله وإنا إليه راجعون ليهلكن فأنزل الله عز وجل أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نفسهم لقدير وهي أول آية نزلت في القتال انتهى إمام الحاكم أتحين لتافهم سناء المستدرك na ba da shawara ga ɗaliban ilimi an samu dama a siye shi wannan yana da kyau ya ruwaito daga ibn abbas da isnadihi a bisa sharaɗin bukhari muslim ya ce yayin da maza allah sallama ya fita daga makka sai sai na abubakar ya ce yanzu yanzu su yanzu mutanen makka annabinsu suka fitar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu annabin aka kora a makka wallahi mutanen nan sai sun halaka mutanen makka sun halaka annabin kuka fitar annabin kuka kora har ya hijira to sai Allah tabaraka wa ta'ala kaga bayan an fita kaga an koma madina kenan sai Allah ya saukar da udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa hiya awwal ayatin nazalat fil qital inta kuma ita ce aya farko da ta fara sauka dangane da yaƙi alkital malai ce wasu yaƙi surati ya dullu ala anna fi halmaki wal madani ibn qayyim ya ce kawai suratul hajji tsarinta yadda ta zo gaskiya akwai ayoyin makka a ciki akwai ayoyin madina kawai abin da za a tafi akai kenan yawwa ba duka ce makiya ba ba duka ce madaniya ba akwai kissar da muka karanta ilqa'u shaitan في أمنيته مكية تعالى فينسق الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته يندى الشيطان يجيفا وتمغنا أشكين كراتن النبي صلى الله عليه وسلم وكما غنا سا كما يدى مكي بياني دنجل سابانا معلمي أكان آية يشي والله أعلم الله شيني يبرو كان سني yace summa farada alaihim qitala man qatalahu abu na gaba sai Allah ku duba yanzu ana so a mana bayani ya aka farlanta jihadi ne yanzu kun ga da farko me aka yi izini kaga izini daban farlantawa daban an yi izini ga wanda aka yaƙe su sulama ka duba hikimar Allah to na biyu sai Allah ya farlanta duk wanda ya zo ya yaƙe ku farilla ne ku maida masa martani wannan shine martaba mataki na biyu kenan na farlanta jihadi na farko izini ne na biyu kuma sun mafarada alaihim qitala man qatalahum Allah ya ce ga ayar da ta nuna farlancin ka yaƙi wanda ya yaƙe ka ma'ana halal ne in an taɓa ka karama musulmi ba ba matsorashi ba ne da zai zama an takale shi shi kenan a yi masa a yi masa a yi masa sai ce a koma masallaci a je a zauna a dole a yi tunani ya za a kare kai musamman abokin gaban wannan zamani in ya gane fulawa ne kai to zai ta dagula kai ya mai da kai dan wake ya mai da kai mitfa ya mai da kai wane ne amma in ya dan taba ka ya ji ka a tsaye kake ya kokarin girgiza ka ya ga cewa ba za ka tabu ba ko ba ka bane ba to wani makircin da zai yi to zai daga ma kafa yanzu kamar abin da na sha faɗa ne a karatu ina yin bayani ko Allah zai sa hukuma da wanda suke da iko su yi ƙoƙari su duba a ce yanzu ba ko ya zo nan garin forina wanda ba ɗan Najeriya ba ya shigo Najeriya ya shigo arewa ya zo ya buɗe kamfani ya zo ya sa mutane aiki hatta ana sallar juma'a ya hana musulmi zuwa sallah amma fa ba a yi ran lahadi a'a amma juya duti a sa wanda ba musulmi ba su yi jutin lokacin daidai da ake sallar juma'a ba su break wallahi mala akwai kamfanonin da sun ɗauki musulmi aiki amma wallahi sun haramta musu zuwa juma'a har a rediyo suna faɗa kaga ai sun latsa ku ne sun ga rauninku ku saboda sun gaba wanda zai bi kadinku ka zo garinmu kana cin arziki kuma mu muke sai kayan da kake producing mu ne masu cinikin mutanenmu ne marketers din su ne kaza din sannan kuma mutanen su za su zo su ronin kamfanin hannan a zo za a yi sallar juma'a ka ce ka ce wai ba za su je ba kuma idan kuka yadda kuka yi union duk wanda aka kama shi yayi union akan wannan abin na ma'aikata ko hakkin ma'aikata an kore shi ba ku da bincika reni iya reni kenan mai kwan a tsaye da mashin din a ajiye shi ma ya huta shi kansa a ce aje a yi sallah a dawo ba fa abun da ya sallah a ba su dama su fita tsallake su je su yi sallah minti talatin su dawo bara ba naka kama ka ka fita a kwere ɗinka ka daɗe ka fita a kore ka don haka wasu wallahi sun kwamace sallar juma'a wallahi ba sa yi sun rena mu ne sun latsa mu sun ga muna sun ga muna latsuwa akwai abubuwa da yawa ba sai na buga muku misali ba a harkar kasuwanci duk ana mana haka mutum bako ne forina ne ya zo ya kawo wani abu sai yadda ya ga dama zai sai da shi ka yi magana ce tafi ka bani guri in ka siya ka siya bara ka siya maka bani guri da yawan mu bayi ne akan wasu kayayyaki da yawan mu bayi ne akan wasu kayayyaki da ake kawowa wallahi tallahi ba mu da shi sai dai wasu ne za su kawo mu je mu lallaba su mu je mu siya amma muna da attajiran da za su iya zuwa su odan wannan kaya su siyo wannan kaya su yaye mana damuwa irin yadda sayyidina Usman yayi a lokacin manzon Allah rijiya ce Yahudawa suke tsananta musulmi akan ta saboda tasu ce annabi ce kai wani musulmi ne mai kuɗi da zai zo sai rijiyar nan ya maida gugar musulmi da wanda ba musulmi ba duk ɗaya ya mai da gugar mutane mutane su rinka ɗiba saboda Allah Usman ya ce ga ni zan siya ya je aka yi cinikinta ya siye ta a sunan abubuwa na ana ta yi duk babu mu a ciki akwai abin da sun yi yajin aiki sai kun rasa yadda za ku yi suna nan barkati ba ku ne kuke da market din ba control na market ɗin baya hannunku kuma kuna cewa wai kuna son ci gaba yaya za ku zama civilized ku zama wannan kun ci gaba kun waye alhali ba ku riƙe kasuwanci ba kuma wani wanda ba kai ba ya tsallako ya zo garinka a yi masa kiɗa ya fi ka iya rawa mu abin da muka iya sayan motoci masu tsada da gina gidaje na alfahari da auren jajayen mata na'am shine amma fikirar in yi tunanin wani business zan yi creating in yi competing waɗancan mutanen rage mana ƙasƙanci babu yanzu ina gaya muku nan kuna ji a jikinku akwai abubuwan da duk ba ku bane suna nan barkace kuma na rayuwa ne na yau da gobe na sha faɗa ina maimaita na ce yanzu ba za a iya irga adadin kwamfuta-kwamfuta da ke garin nan da gidan musulmi suke amfani da shi da yaransu da yayansu da wayewaye da sauransu ba amma ina ka so kwamfuta take ina take ba a siya ne dole in za ka ko mouse fa mouse na kwamfuta ko keyboard na kwamfuta fa sai ka yi dogo tafiya duk cikin gari babu ba haka ba ne duba girman garin nan duk cikin gari ka gaya ma wani rantsatsen shago wani babba wani mall da suka gina ba suna ta yin mall mall dogaye dogaye ba daga nan a can ba za ka je ka gama ka gama yawa a ciki duk biskit ne a ciki da lemon zaki da chocolate da wayewa a ciki wallahi akwai abin da dole sai ka tafiya ka tafi can wayewar kasuwar ma babu amma ina tambayan ku yanzu kamfanoni suke sayan computers ma'aikatu makarantu ne suke sayan computers abu ya zama larura amma dole sai ka je wani wuri ka je sai ka ga tsiraici dole wataƙila wata ƙazama wata mai tsiraici ta zo ta tsaya a gaban ka ta ciniki da ita mai farce kamar mayya haka za dole haka za ka je ka simple abu sai dai a ɗauka a kai sun yi studying abin mu kuma muna ta bacci sun bar mu da gina dogayen gidaje da katannin gidaje da hawa motoci da wayar sauransu abu na gaba shine shi ma gare ku samari duk wani kwas mai tsada ko mai mutunci ko wanda ake samu za ka ba mu bane a ciki karatu a jami'a ba akwai courses saitawa ake karatun bokon nan da kuke gani akwai wanda ana yin su a gida akwai wanda wallahi sai an fita akwai kwas din da kana gama digiri da ka zo wallahi rububin ka za a yi ana neman ka suna nan amma yaran mu ma waye ma zai wayar musu da kai su gane suna da basira bokon wani kwas ya kamata su karanta kawai kowa sai ji shiga abin da wani yi ni ma shi zan yi ku je ku gama duk ku zo ku haɗu a wuri guda ba ku da aiki amma akwai wasu wuraren da ana neman masu aikin babu kuma a jami'o'in kuma ana yi da wasu courses masu muhimmanci da shafi tsaron ƙasa da ya shafi security na ƙasa yaran ba su ma san su ba da haka wani sai taho daga wani guri nesa sai nemi admission sai a bashi wannan amma mu yaran mu ba su shiga su da haka idan an gama dole ma'aikatan da za su ɗauko su kula da wannan gurin duk ba mu bane yanzu da ribibin likitanci ake yi da likitanci ake ribibi sun fi mu sun mana nisa har yanzu ma kuma na san likitocin za su ba da lissafi sun san an mana nisa an wuce mu to yanzu kusan wani yake gaya mun bincike ya nuna ma ba sun daina ma shiga likitancin saboda ma kamar ba a samun kuɗi da wala ko da ke barance likita bai da kuɗi ba amma dai aiki ne purely aiki ne na taimako an gane ko wato wato taimako ya fi yawa a ciki so ba wani abu ne da ake moni ba sannan kuma tasirinsa akwai wuraren da ake so a shiga musamman abin da shafi harkar ƙasa da juya ƙasa da kulle-kulle to yanzu sun gane na suka koma low harkar lauyanci low saboda duk tsiya in suka shiga suka yi wannan karatun dole ne yanzu al'amari ya canja lauya yana da matukar muhimmanci a cikin al'umma ta haka sun karanta sun gano ko kuma a lokacin kuke cewa yana da wahala bara ku shiga ba sannan sun karanta sun gano yanzu juyi iska ta juya a Najeriya noma yana da muhimmanci a cikin makarantun nan namu da muke da su ana akwai idan ka je department of agriculture wallahi majoratin ɗaliban da ake abin sai ga duk ba yaran mu bane agric science shi ma yanzu yinsa ake shigansa ake yi sosai saboda akwai yiwuwar al'amura za su canja za a dawo harkar noma kun sa abin karantawa ake yi harkar noma samu kaza a yi kaza a yi kaza to yanzu nan suke cincirin do sai wani ya taho daga wani guri kawai ce shi agric zai kai ko yaron ka an bashi agric ka ce agric saboda ai kun saba ganin daji da jakuna a kusa da ku don Allah matasa don Allah ‘yan uwana matasa mu farka tunani yana da kyau hatta karatu idan mutum zai shiga jami'a ya karatun boko ya yi tunani ya game zai karanta idan ka karanta ka gama me za ka yi me za ka yi dole sai ka yi tunani kawai ba wai dan kai karatu ka samu digiri ka samu kwali ba nawa ne suke da digiri ɗin akwai yaron da na san shi wallahi malam ɗalibi na ne yana gama sakandare in yara ne masu basira uban sai neman masa admission course ɗin da yake so a nan bai samu ba ya buga ya buga ya buga ya kwatanta kasuwa ce ai tunda dama karatun duniya ne kasuwa ce kawai sai sama masa ya je wata ƙasa sai je wannan course ɗin da yana da alaƙa da harkar petroleum petroleum ɗin nan gas oil and gas ɗin kun ga wannan courses ɗin petroleum petroleum gas oil and gas wai ha kuɗi kenan Allah amma ku je ku tambayi masu aiki a wuraren za su gaya muku ina yaran mu suke babu su suna iya yaƙi su je su nemi scholarship ko a ƙasar waje ko a gidan nami courses ɗin su yi don su gama kuma dole a ɗauke su daman kuɗi ne kawai za a rinka zuba maka su suke kula da fetur ɗin ƙasan tono fetur ɗin su suke kula yaron yana dawowa wala kawai kawai CV din sai dan saki kawai abin nan kawai sai kamfani kaza wancan na kasar waje yana neman sa kamfani kaza wannan Shell yana neman sa wannan kamfani kaza wallahi malai ya ce ga sunan barkaci sai wanda na zaba dubo wanda yafi karfin albashi can dan tafi na'am kasuwa ce duniya ce ai zai samu kuɗi kuma zai yi zai yi wa addinin sa da al'ummar sa aiki ai determination ne ai ai lissafi ne sai in duba me zan karanta me zan samu menene ba mu da shi da yawa a ciki mutanen mu babu su a ciki da mazanmu da matanmu da mazanmu da matanmu na gaya wani babban jami'i nake ce masu ce yanzu ranka ya daɗe don Allah harkar ɗan sanda da sojan nan da ake ta ɗauka mu dai musulmi ba mu isa mu musuluntar da ƙasar gaba ɗaya mu ce kaza ba da sauransu yanzu ba za a kawo mana wani tsari za a taimake mu matan musulmi su rinka shiga wannan abun a musu tsari ba a tsare musu addinin su yi wannan yanzu duk wata kujera na mace immigration mace soja mace dan sanda mace in dai mace ne kaga duk is equal duk ɗaya ne za ku iya zuwa wallahi duk babu mu a ciki duk su ne su kawai shiga suke saboda su tsarin ya musu daidai muku kamata yi shugabanninmu shi ne amfanin shugabancin shugabanninmu da suke shugabanta mu samu mana tsari da zai kofin ya dace da mu a ce na'am eh an yadda ku zo ku shiga a nemo sojoji mata su muku training a wuri killatacce mata ya mata su musu idan sun ga matan da addinin ku ya hana kaza ya hana kaza ku kula da kaza ayi kaza ayi kaza na'am ba za a yi ba to amma matsalar wa kake da shi da zai maka pushing a yi pushing a rubuta a kawo motion din ma a majalisa a tattauna a ce fa muna losing da yawa shekara sama da barkace tun da ake daukan soja dan sanda ai ba wani musulmi dan arewa yawanci da zai tura yarsa ta je soja ko ta je dan sanda da wahala ana samu ba su da yawa me yasa tsarin ne bai dace da addinin mu ba da al'adar mu ba to shi tsarin kan ba za a gyara shi ba idan yanzu musulma za ta shiga soja a america kaga ta soja ne a Amerika da dan hijabinta ko yan sanda ce a Amerika da dan dan hijabinta anan ta rufe jikinta to mu me yasa ba za mu yi ba ka ga mace musulma pilot direban jirgi da hijabinta dukkan abin da suke bukata an samar mata meye ne ba dai karatun bane ayi to amma mu matsalar waye zai ce i pushing a samar mana da yanci suna tsoro magana ma kana tsoron dan giya kar kai magana dan giya ya daga hannu ya ce bai yadda ba to ya faɗa mana bai yadda ba a ƙasar mu ne ni ba bako bane dan ƙasa ne ni baran faɗa ra'ayina ba sai dai ai shiru kawai abin ya ta wuciya haka muka faɗa dangane da abin da ya shafi kuɗaɗe da gwamnati take sake take barawa take sa ruwa a ciki biliyoyin kuɗi na fitar hankali suna ta karɓan kuɗaɗen nan su tun da ya dace da su suna ta gina kamfanoni suna ta yin investment a gida da waje da waye suna samun kuɗaɗe amma mu musulmi yana zuwa da an ɗaga an ce interest kaza fesin ne sai ce na haƙura muna da masu kamfanin shinkafa muna da masu kamfanin gidan kifi muna da masu kamfanin kaza production kamfanin leda kamfanin omo kamfanin roba kamfanin waɗannan manyan 'yan kasuwan namu masu kamfanoni suna buƙatar gwamnati ta ba su makudan kuɗi amma ba ruwa a ciki a'a za a bayar da sunan kasuwanci a'a za a bayar ai musu tsarin da ya dace da su a ba su kuɗin su ma mu ma mu ginu amma waye zai maka pushin din abin a samu wannan damar har yanzu abin gashi ya kasa stabilizing har yanzu ya gagara saboda wasu ba sa so an gagara a bayan da bashin ba ruwa da Allah mu gyara mu gyara lokaci lokaci idan an zo karatu nakan gaya wa matasa saboda ku ne gobe nan da shekara ashirin talatin ku ne a kan ƙasar tun da ƙasar mu ce sai mu gyara tunani matasa ku fito ku shiga cikin al'amuran nan saboda kar a zo a ƙwace abin a hannunku nan gaba ku zama bayi kuna cikin ƙasarku amma ku bayi ne ina fatan wanda nake magana don su suna ganewa Allah ya sani muna da damuwa wallahi Allah ya mana afuwa sai mana yake cewa thumma furida alaihim qital man qatalahum wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaki ku yi yaki saboda Allah amma suwa waɗanda suka yaƙe ku ku yaƙe su wanda ba su yaƙe ku ba kenan me ba ruwan ku da su wannan shine mataki na biyu na farlar tajadi yana da kyau musulmi ya gane wannan ilimin da izini aka bayar na biyu sai aka ce in an taba ka karama ramuwar gayya ce ramuwa ku a musulunci ba laifi bane wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma bi misli ma uqibtum bihi in an yi muku wani abu to ku rama da irin abin da aka yi muku in ba ku iya hakuri ba amma an za ku yi hakuri wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin فاصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون idan sun muku kuma su in sun taba ku kurama kenan ba laifi ba ne self protection mutum ya kare kansa ba daidai ba ne ka bari abokin gaba ya zo yana ta kashe ka ya kamata ka kare kanka ko ko zuba ido za a yi kyale shi kenan suna ta kashewa ana ta kashewa kawai shi kenan mutane ba su kare kansu ba mutane za su kare kansu sai an zo an karar da ku gaba daya a'a you have to think otherwise a ka'ida in wani ya maka abu ba laifi bane dan ka kare kanka ka rama yaro ne ya rankwashi wani dan uwansa ya rankwashi ka ce ya ka zo buɗe kanka gasa masa rankwashi shi ma inda ya maka shi ma kai ma in ya ji zafi irin wannan gobe zai koma ba amma ya zo ya ya kakashe ka ya kakashe ka ya kakashe ya maka duk abin da zai ya tafi ka yi ta kuka ka yi ta kuka shi kenan sai sake dawa sai sake ma kuma sai ka ce kaga ya sake dawa kaga yana duka da ku ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة to sannan sai na uku sai Allah ya ce to duk mushriki mai yakin Allah mai fada da musulunci to wannan kan idan sun zo sun yaƙe ku za su yaƙe ku ko suna faɗa da musulunci to ku yaƙe su duk gaba ɗaya wa kana muharraman daɗin haka haramun ne summa ma'azunan sannan ya zama an ba da izini bihi summa ma'amuran bihi sannan kuma sai aka yi umarni a yi liman bada'ahum bil qitali ga wanda ya fare su da yaƙi summa ma'amuran bihi sannan sai aka sake umarni لجميع المشركين ga dukkan musulmai gaba da shine kafata kama yuqatilunakum kafa imma fardu ainin to wannan umarnin ko dai farilla ne akan mutum guda shine fardu ain ala ahdi alqawlaini a bisa zance guda biyu ɗaya daga cikin su ga abin da yace au kifayatin alal mashhur ko kuma wannan qatil mushrikina kafatan kama yuqatiluna kuma kafa ko dai jihadi ya zama fardu ain akan kowa ko kuma me ya zama fardu kifaya to nan ne aka tike shin jihadi fardu ainin ne ko kuma jihadi fardu kifaya ne insha Allah usul qadim sai mu tashi والتحقيق أن جنس الجهاد فرض عين imma bil qalbi wa imma bil lisan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe muna neman afuwar Allah ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh